الحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدر الدين والإخلاص العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حكمة الشيخ الغري ولا تعالى الأخضري والتعطف بنظرة تأتي دلال الصلاة fasali na farko ya yi muna bayanin hakika abin da ce mata sau don mun duba duk ƙarshe za ka tattara cikin cewa kamar da ya zo a tasawo in tisalin awamir wani tilabin da wa'i da zahir rubadin min haisu yarda ta haisu tarda ko ka ce shi ne سلوك التوجه إلى الله تعالى هذا سلوك التوجه إلى الله تعالى يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن من حيث يرضى الله لا من حيث يرضى الإنسان wannan shi ne tasawuf kaga aka ce menene attakawa menene jin tsoron Allah ce attakawa imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi zahirul batin min haythu yarda la min haythu da za su maka menene a tasawu a tasawu wa takawa menene takawa a takawa iya a tasawu sannan asalin talqin shi kuma an samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo wanda muke rike da shi sufaye wanda manzon Allah ya lakana ma Ali ibn Abi Talib shi kuma ya lakana ma waɗanda ya lakana ma har zuwa ga shehunan mu har zuwa gare mu wannan audio iyakar fasalin awwal kenan hakika tasawuf da kuma asala a ce za a lakana maka albasul sani fasali na biyu wa huwa sani min usul kitab shine fasali na biyu daga fasullan wannan littafi fi fadilati zikiri an yi cikin bayanin fadala da daraja ta zikiri na an yi zikiri me za a samu wal muqaddim كلام العلامة النووي رحمه الله في الأذكار شو بتبري مقابلة مكان بيور سنة الإمام النووي وأن يأتي بتاج الأذكار ونص كلامه نص مكان الشيء يأتي فصل قال الله تعالى الله تعالى يأتي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخارجين والخارجات ila kauli ta'ala Allah ya ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati da masu zikiran Allah da yawa maza da masu zikiran Allah da yawa mata tun daga yanar musulmi da har zuwa nan ya ce addallahu da Allah ya musu tattalin magafaratan gafara wa ajiran aziman da lada mai girma kaganin mai girma ya ce mai girma ne to girma na bai mutuntuwa gare ka ka duba da girma na Allah ya ce lada ce mai girman gasken gaske ta kuma komi wannan ya isa bayanin fadalar zikiri cewa kana da lada da gafara wurin Allah warawai na fi sahihi muslim mun yi ruwa daga hadisin imamu muslim an abi hurara radiyallahu an anna rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sabak al-mufarriduna yace waɗannan al-mufarriduna sun tsere wa kowa qalu sahabbai suka ce wa mal mufarriduna ya rasulullah ya rasulullah su ne al-mufarriduna wanda sun kasance ma kowa kaga cikin masu tambayar nan wa haka sai na abubakar umar usman sai a kan larabci kenan ashe kana bukatar malami duk da kake ba kai ka ɗauki littafi ka ce ya gani da littafi ka zama ko ko bari in kawo ma kasar gajiya a su ne ka taba cewa manufar nuna ya rasu lalla kala ya ce a zakiru lalla ka tsira wa zakiratu masu zikirin allah da yawa maza da mata sun tsere ma kowa cikin masu biyan allah kultu shehu ya ce na ce ruwayar mufarri nuna بتشديد الرجاء المفردون وتخفيفها المفردون والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد amma dai mashahurin abin da jamhurin malamai tafi a kan shi shine al-mufarri duna walam zan anna hadhihi al-ayat al-karima wannan aya mai girma ta inda muslimin muslimati mimma yanbaghi an yahtama bi ma'rifatiha sahibu hadha al-kitab mai wannan littafi to wannan aya na daga abin da ya kamata ya himmantu da sanin ni ta kalmi ba wai ka karanta musulmi maza musulmi mata mummune maza mu- a'a to ya an ce musulmi maza da mata mu ya gani ya an ce musulmi mummune maza da mata mu ta kira zuwa ƙarshe ya an ce ma wasu kira Allah da yawa maza da mata mu ta kadu ya kamata ka mai da hankali ka yammutu ka san me wannan aya ka me wakad yutlib fi dalika an yi sabani cikin abun da ta kanu ita wannan aya قال الإمام أبو الحسن الواحدي يتي المراد أوله يذكرون الله سنة ذكر الله في أدبار الصلوات bayan kowace sallah daga salloli wa guduwa suna yi da safe wa ashiya suna zikirin Allah da yamma wa fil madaji in sun zo kwanciya a makwancinsu ba suna shagaltuwa da zikirin Allah kulla mastaiƙazu ko mastaiƙaza min nauni da koyaushe mutum ya falka daga baccin shi to zai shagaltu da yin zikirin Allah wa kulla ma raha min manzilihi zikrillah ta'ala ko shi zai marice ko zai sauko ya bar gidan shi to zai bar gidan nan yana mai zikirin Allah ce inda yake ta zikirin Allah in ya dawo kuma ya dawo da zikirin Allah to shine ya zama daga cikin الذاكرين الله كثيرا شيني معنى الشيء وقال مجاهد إمام مجاهد شيء لا يقول من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات mutum bai zamowa cikin masu kiran Allah maza da mata da yawa hatta ya zukura Allah sai ya zama na zikirin Allah ƙa'iman halin yana tsaye wa ƙa'idan ko yana zaune wammo da jan da in yana kunci dama ɗayan halayen nan ko kana tsaye ko kana zaune ko kana kunci to zan mutum da'imar cikin zikirin Allah ya tura da cikin azzaki min Allah asira wa qala aidan kuma yace ajmal ulama malamai sun gamu ala jawazin zikri bil qalbi wal lisan akan halaccin zikiri da zuci kai hamma da halshi lilmuhdisi ga mai hadasi ƙarami wal junubi da mai janaba babban hadasi wal ha'id da mai haila wal nufasa da mai jinin biki ko mai halin haihuwa jinin biki kenan ka san wani ya manzo Allah sallama su da sallama sai bai ji ya ansa ba da ya gama ya ce ina cikin halin kaza wani haja da aka na kyamaci in ambaci sunan Allah ba da cikakken tsarki ba to nan da wasu ka ce kana da hadasi ko janaba haramun ne kai zikiri dangane ga wancan hadisi to shi ko hadisi da aya take da asbabun nuzul haka nan hadisi imana da abubuwan da yake gaya yanda an kai gasar da an kai kuma ga abun da aka yi kaga wanda ya dauki wancan hadisi sai ya tsaye mai hadasi ko janaba ko haila ko nifasi ba zai ji kirana ai an ce mai haila da nifasi da janaba kashi karatun qur'ani ko to zikirin Allah ba shine qur'ani ba amma ko shi wace ai an ce illa al-ayat aw al-ayatayn ko ya halatta ko da mai janaba da haila ya aya ɗaya ko aya biyu dan neman tsari duk neman tsari ya wuce zikirin Allah wadhalik to zikirin da aka ce ya halatta dinnan bit tasbihi da tasbihi والتهليل بهيللة والتحميد حمدلة والتكبير كبرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما عندك محمد صلاة صلى الله عليه وسلم والدعاء إذا ما كي الدعاء وغير ذلك دون ونم منه انتهى بلفظه وقال العلامة العارف الرباني سيدي أحمد الزروق رضي الله عنه كما في تأسيس القواعد ماذا سمع iltizam lazim lil malzum lazimta abin da yake lazumi ga abin da aka lazimta musilun ilayhi mai sadarwa da zuwa gare shi ومن ثم تنني فضل الذكر فضل الذكر غيره zikiri ya wuce mu wani shi duk abin da ba shi ba idza ma arata an yuzmaka falzam zumiyatu in kana so da zumciye ka to ka zumci abin da yake da zumta wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fasquruni azkuru ku yi zikiri na sai ni ma in zikirin ku wala azam min hadhihi karam cikin karamomi na zikiri to babu wanda ya yi wannan cewa ka yi zikiran Allah shi ma Allah ya zikira in ka duba kai ka ya zikiran Allah don shi ne rabbul alamin to kai ku da Allah ya zikira ka dan kana wa sannan Allah kai kai mai zikiri ko to shi ko shi Allah mahalicin ka shi ne zai maka zikiri kaga ashe wato karaman ba ka dan bace ya ka cewa ayatun da yace ni jalisu zakiri ya ce ma da na zakiru arziki ya soka to kaga ba ma ba ana jide su ma zakara ne ba askuru ne askuru banda kuna tare mazauni tare da Allah kuma zai zikirin ka in ka zikirin shi to ya ce ba mafi girma daga wannan karama da girmamawa da Allah zai mai zikiri wajen da kulle shayin haddan wa wakatan illa zikirahu ta'ala Allah ya sa kowace ibada iyaka yanzu ka ga sallah asuba in ka da gargaje ka yi hudu to ba asu ba asu ba wani kabli ko ba ji ka yi raka a hudu to ba asu an baka da abokan nawa an ka ce ka yi biyu to wani sabiwa kai a kare ta ga albayan kiyatu salih ba talatin da uku uku ba wani sai ga subhanallah alhamdulillah ta ce kai bari in yi ɗari ɗari sai kama yi ɗari ɗari ko wani ɗari ko wani ɗari sai ya mawarka an yi tashin kiyama an yi sahu-sahu ana ba da dadar albaƙiya to saliha to an ka babu talatin da uku shi mai ɗari a gaskiya ce mai yawa ya gani ko da kana ta kyafci kyafci da ya zo sai an ka ce malam jaye da nan ana ba da ladar baƙiya to saliha su ne ta a aini haɗari ba da cosa ga Allah jaye da nan an ka ture shi ba ba shi ba ya farka hirgice ko ba talatin da uku ne shi sannan ga lokaci in lokacin sallah bai yi maka yi babu ta to kowace ibada Allah ya sa mata haddi iyaka abin da aka so wa wakatan da lokaci illa zikirahu sai zikirar Allah ta'ala shi babu iyaka kun babu lokaci ko da yaushe ya zaka da Allah abin da ya ci cewa ya yi fazkurullah zikiran kasiran ku yi zikirar Allah zikiri mai yawa to ka dibi girma Allah in Allah ya ce mai yawa zikiri nawa za ka yi Allah ya yarda cewa ka yi mai yawa sai dai niyyar ka cewa ka kama kenan tun da girma abu da yawa ne ya danganci wanda an ka ba yanzu in kafa yaro naira goma sai ya yi tumani ko amma an zaka an baka naira ɗari wacce me zan sai da naira ɗari ko gida ba ta sami in ci in tausaye ta ka ga kai yanzu ko naira dubu an ka baka me za ka yi da ci misali to yanzu kana zuwa babban malami a kame naira dubu ko dubu goma wani wani ko dubu ɗari ka ba ce zancen ba za a bi kamuwa da haka ashe girma abu da yawa ne ya danganta da shi wanda an ka ba abu to Allah ya ce a ba shi da yawa to nawa za ka ba Allah ya ta lalle wanga an ba ni da yawa sai dai niyyarka in Allah ya ce ku zikiran Allah zikiran kasiran zikiri mai yawa kuma Allah ya ce zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum agani ku zikira Allah kuna tsaye kuna zanne kuna kwance a ƙasa ku kwata kowane hali ku ta zikiran Allah ku ta zikiran Allah kuma Allah ya ce ku zikira Allah ka zikiri ku mu'aba akum au ashad da zikira don kun zo mina ku zikiran Allah da kuka zikiran uwayenku ko ku zikiran ku da Allah ya yawa da tsanani bisa da zikiran ku uwayenku وقال رجل wani mutum ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kasurat adaya shi'arul islam alamomi da ayyuka na musulunci ni dai sun man yawa a faɗa mana mai kwari guda ɗari ta ji ɗan dubara fadulla ne ala amalin na ƙuduruku bihi ma fatin ka shirin da ni ga wani aikin da zan riske abun da ya kuce mani قال سيتي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله هل شافكك يقوش هنا دني شرف بذكر الله حتى يقول مجنون هأدون تيمك ما وكتي kaga in baka yi zikiri aka ce maka mahaukaci ba to baka bi abin da an ka ce kai baka yi ta zikiri kai ta zikiri wani nan ya ce ai wato da an bi yan ɗariƙa da an cinci ilimin addini kyauta ce da can abinda muka yi masu musu muna zagin su suka alwala to su mun gane cewa ahalada ya ce duk wanda ya salla ba da alwala ba da gangan wa kafiru ko ya ce a zama kafiru na ya salata da mallawa ko alam duk wanda ka salla ba da alwala ba bai da salla to wanda bai da salla ya kafiru ya ce muka zo mana ya masu musul yan an zo kabbara za a daga hannu yan an zo rukuki an an taso daga sama da zuwa daga baya zu mun gano cewa haka shi a sunna muka zo muna ce masu yan kabaru yan za a yi sallah sai a yi kabdu yanzu mun gane cewa mu kaɗai ka sallah da sakin hannu wanda ya ce maka zai ga cewa kama kirji aka yi ya ce su ɗaya ka yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ana yi musu musu ce yanzu mun gano cewa ashe ana yin bismillah saboda ita ce asali ita ce kan fatiha ce muka zo da masu musun cewa wala dalin amin su ɗaya ka yin haka nan yanzu mun gano ashe haka manzo Allah ka sallah ya ce to da za mu bi su da duk sai mu kwashi ilimi kyauta to malamin munkirai ne sai shugabansu na wajen kuɗi to za ta mala ashe ka zama ɗan ɗarika sai ka wuce zawuya ya kawace zawiya wanga yabo da haka yi sai ce ai wallahi ba dan takardar nan da na yi wadda sun kai mun foto sun kaɗaɗɗawa ko ina ba mai hekiyar da jahilci na da na ta yi zawiya na rika zuwa da zo gani nake duk gani na aka yi lokacin da munazzama suka zo wa'azi nan birnin ruwa to sai ya rubuto takarda yana ba da fitawa farko sai ce ayyuhal wa'izula an farko dai ni su'alun li su'alu da an ba ke li su'alu ayyuhal wadi zula haka yayi ta kaca kaca Allah sani umar shemori ya ko samu dama ya fito sar da yawa aka ta dafa ga ga ga waya ga gini ko ina kuma an yi andala inda kuskure yake hatta kai Kano gidan ciwo mai hula radiyallahu anhu aka aje karatu yace to a zo a karanta cili su'alu ce tsasa su'alun din nan an ba kiwohi ne ko alhamza bisa wau a ce an ba kiwohi ne ya ce to ai addu'a in bai da ciwon tari Allah ya bashi saboda su'alun ciwon tari to ya ce ciwon tari gare ya ce ku yi addu'a in bai da ciwon tibi Allah ya sa mai shi an kai da to ji gaba ayyuhal wa'izul ce tsasa wa'izulan nan lam ne kunu ara an ka ce lam'ara haka an ka bi takarda to ya ce shi banda wani takarda da ya dawo zawiya kaga ashe abubuwan ba na wasa ba alhamdulillah na'am to sai yanzu kuma aka nuno shiga abun nan social media wani dattijo yana ta zikiri yana ta zikiri yana rawar zikiri shi kadai wai abin da wani ya rubuta comment ka ga abin da aka gudu ga yanan ya haukace ko wani abu ne mai wannan ma'ana aka yi ta kwamentin ƙasa to sai na rubuta cewa to ayo ya aiki da hadisi wanzu Allah ya ce kai ta zikiri hatta ya kulu majinu kai ta zikiri haka yi da kan zagaye kacce ga yanan wadda aka gudu ya zama ai wadda aka so ne wanzu Allah ya ce kai zikiri a ce maka mahaukaci to da haka ya yi zikiri kai munkiri ka ce mishi ka ga wadda aka gudu ga nan ya haukace to ashe yanzu ya kai zikiri yanzu da ya kai a ce mahaukaci to yanzu ya kai zakiru to wanda ba a ce mahaukaci ba to bai kai zakiru ba to wancan mai bayani na nan garin sai ya ce wato hatta tumama da suka suna faduwa ya ce na gani kwanan gaga hadisi wai kwanan ga an ce kai zikiri a ce maka mahaukaci don ba suna tuma suna faduwa ba a ce mutum mahaukaci da ya zikiri ce to a sai ko ba za wuya ba ne na haka nan ba a shiga batu su mai kirka ga ya ce kada harshen ka ya rushe yana ɗanye da zikirin Allah hatta ya kulu majnun to kuma su cewa ba wai zikirin harshe aka nufi irin shi shugabansu su wai la ilaha illallah da aka ce a yi shi ne zuciyarka ta tuna Allah sanda za ka aikata abin da Allah ya ce a yi ka tuna Allah sanda za ka ba abin da ya ce a bari shi an zikiri wai misalin masu taruwa musamman zikirin juma'a ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah wai sai ce wai misalin shi babanka ya ce ku ce gona ku yi noma wai sai ku zo ku tsare gona kuna baba ya ce mu zo mu nome gona baba ya ce mu zo mu nemi gona ba wai shi an misali in ka ce la ilaha wanga jahilci ga hadisi kidi la yazalu lisanuka bai ce kalbuka ba duk da cewa zikirin zuciya ne shine abun nuhi na harshe ana idan zuciya ta kama to galiban ba in ta kama da mukami da matsayi to ko harshe ne ba ka jin mala zikirin sai a gan shi gum da gani ne kai mala ka tsoron Allah ya kama ka irin shi yawon bello kusa kusa kuto haga da gani ne kai kasan babu wasa wannan gani to haga na harshe an ka ce ba zuciya ba to in ka ce ba a yin zikirin harshe shi wa har karyata annabi sallallahu alaihi wasallam haga ne la ya zaru lisanuka raqaban bi zikrillah kada harshe kai bushe yana danye sharaf da zikirin Allah hatta ya kulu hasurka cewa majanut wannan mahaukaci ne wa zikiru shi zikiri manshurul wilayati shine takarda da za a bayarwa ta alama an ɗauke ka aiki yanzu aka baka appointment letter kai baka da wata shakka cewa an baka aiki har gashi rubuce don Allah ya sa ka zamo mai zikiri to ya baka takarda shaida cewa kai waliyin Allah ne wa zikru manshurul wilayati wa wani wadiyar zikira wanda aka ba zikiri to wadiyar manshur an ba shi takarda wanda ka tabbatar da shi waliyin Allah ne قال شيخنا ابو العباس الحضرمي رضي الله عنه ci wa alaika bi dawamin zikir na hore ka da dawamar da zikiri wa kasarati salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sullamu wa mi'rajun wa kuma huwa sullamu wa mi'raju wa suluku in ka doke shi duka idaba ce to amma tun da ya kawo shi wasu suluku ila lahi la'alla na ƙarshen ne kawai wa huwa sullamun wa mi'rajun wa sulukun shi tsani ne na zuwa wurin Allah sannan mi'raji ne na zuwa ga Allah wa sulukun illa suluki ne zuwa ga Allah ta'ala idza lam yalqa talibu shaykhan murshidan in ɗalibi bai gamu da shekhi bai shiryar da shi ba tun ka gamu da shehi bai shiryar da kai sai ka tsaya bin umarni nai shi wancan ka kama kai ta tayi kai ta tayi kai ta tayi to za su kai tsoron Allah amma in kana da shehi za ka bi umarni nai na wurin yawa da lokaci da ƙa'ida da ladabi kakka ce an ce haka nan ka ta mutum shehunai ka kama kanka kai to sai shi ya ce wayo baka samu mun za ka zo mu tayi فقد سمعت في سنة ست وأربعين وثمانمائة في العالم الشريف ورسول الله من الصالحين yace na ji wani mutum daga cikin salihan bayan Allah a harami a sharif shekara ta 846 rawa fi zalika ya yi ruwa hadisi cikin wannan magana an ba da ahadis sidiki ma'allahi daga sashen ma'abuta gaskiyar tare da Allah wakilahu ma kowa da yansu mu'ayyanun abun ayyanawa ne ma'arufin riwaya to ba kuma riwaya su an santa wallahu alam inta wa kala an dauka tambihi ga masu tada masu sallah su tambayi da malam jilani ka tada mutane tun muna in ci ta wata ba mu ba zikiri ya kai wani zikiri mai kamun zuciya shi ya kama in ya gama kiran sallah kayan salatu madadin qur'ani da aka yi yanzu zikiri ya kai yana yawo yana yawo ko kuma tsaye-tsaye da jin zikirin nan lokaci ya yi to yanzu an rage himma dan an ji zikirin kila ba a tashi sai an bi da bulala a taraba taraba bakano bakano wani dan ka samu zikiri samu zikiri kai ta yi kai ta yi kura ji ba da sayu ka samu zikiri wanda za ka yi ka koya ma almajirai zikiri da an ji zikirin an san eh lokaci ya yi abu ne mai kyau ko kwanaki an yi ba ko ne ya yi ba ya ce ne ka kawo da damuwa da ta da mutane su da su ba mu dan ba nan ba to amma dai ku samu lafiyar zikiri